babul kitabati wa umul waladi babin daura fansa da kuma umul walada lil abdi raddul aqli bil kitaba mimman bila ajrin yurassi baba lil abdi bawa yana da damar raddul aqli ya yi raddi da kulli bil kitaba cikin ainihin fansa ka kira shi ka ce tambayi eh mawan ka kenan ka ce ka je na daura ma miliyan biyu a cikin shekara uku ka biya ka yanzu to a nan yana da zaɓi yana da damar ce ko mai gida na yadda ga shaidu a rubuta yana da damar kuma ce mai gida ba na so ko zai ci gaba da bauta in yi raddi ba shi haka da shi za mu kai da shi kyauta amma dai sai ya biya ne yana da damar yi raddi da wannan ka tamba domin bila ajalin nurali ke baba ana ganin mustahabbancin ana ganin mustahabbancin kulla fansa mimman bilajin daga wanda ainihin ba hajjiyar shi ba yaro karami ba ba ma hukunci ba to ana so mustahabi ne ya daura wa bawan fansa ya biya ainihin bawan yi kamar a jami'in baji ya min wulji duk wanda ya zo bayan an bayan an kulla fansa min wulji na ya'ya a dakilu da ya min hukumin akadi zai shiga da wancan hukuncin kullin fansa na farko nan misali an kulla bar fansa sai ya bi ya'ya ya'yan su masu shiga wannan fansa wawo rabi'un ma alaihi dirham duk bawan da aka ɗaura bar fansa yana biya yana nan ba bauta matuƙar ko da dirham ɗaya ne saurabin biya ma wai na wata jiza in ya iya gajiya ya gaji na tiwar gaji zai yi gunci da cewa ya gajiya da shi kuma hauka ina malar innun ya waɗi sayidi idan baiwa tsantsa wanda ba ta da ainihin wata hanyar inci ita ce inni idan ta yi ciki ya waɗi sayidi da taku mai gidanta mai gidanta ya sa daga da ita ta samu ciki to wannan fasanniya shar'an da kullum baraki ita ce za ka ambata a shari'a da suna ummul walada in mun ce ummul walada bai wace da mai gidan da ya sadu ka da ita su me hukuncin ta da wunti zamu mani yana da damar kwace kuɗi a hannunta don tsammin barar shi ma kafin ya rashin lafiya wai duk wa min rasu malin mutirar amma yan ta ta bada kokowar dukiya ne yanzu idan ya mutu ko ita kaɗai ce abin da ya mallaka ta yanzu wallahu min kalbai wal ijara ka hana shi siyar da umar wani da ko ya sa da yake aiki samu kuɗi ya ja da wani amma ya halitta ya tage ta ma ka bibin hidima tare da sauƙaƙen hidimomi. babul fara'idi babin rabon gado lil irsi asbabun wala'un wa nasab thumma nikahun wa tuwadin yujtala yace lil irsi asbabun gado yana da sababai akwai dalilan da zai sa mutum ya ci gado in ba shi da ɗaya daga cikin wannan dalilan ba shi da gado na farko dai wala'un akwai walittaka abin da muke ce molan suna a gado wannan sabon akwai nasaba wanda za a ce me ya tsakanin su ya ce dana ne ko babana ne ko jika na ne ko na wannan ko nasaba kenan sun wani gawun sannan auratayya idan duk ba wannan bai turmani sai a ɗebi dukiya a kai bai turman digital can za a je a kai dukiya to ka ga wannan sai sababancin gado duk lokacin da mamaci ya mutu ya bar kuɗi to dole ɗayan kuɗin nan ne in ma wanda ya yanta shi wa in ma wanda ya haɗa dangantaka da shi wa in ma auratayya matarsa ko mijinta wa in ma duk ba wannan sai a tattara a kai bai turman wannan su ne asbabul miras sannan akwai mawani ulmiras shi ne ya ce wayu na ulkinsu buwas firiki ana hana gado da sifa na bauta uba da ɗa ne ɗaya bawa ɗaya ɗa to babu gado tsakanin ainihin bawa ɗaya walƙacin amdan haka nan kisan ganganci ɗa ne ya kashe baban shi da gangan to yanzu an zo da ban gado ba za a raba da shi ba ko da ɗan uwan sun yafe mar ba kashe shi ba gado ne ba zai samu abin shakin sauki ko kuma yana shakku wanda ya riga mutuwa yanzu misali gobara ne ya tashi a gida kawai da uba da da duk sai suka kone aka ɗebo gawansu ba san wanda ya riga mutuwa ba yanzu shi ma ba gado a tsakaninsu an kowanne sai dai magadan shi rayu su gaje shi amma uban ba zai gaji ɗan faɗan ma ba zai gaji uban ba hawa da mai istila ne ko kuma rashin daga wuya da kuka ga yaro mutum ne mutu ya bar matarsa da ciki ko da ya bacce da ciki kaga za a jira ta haihu ko to da ta zo haihuwan kawai sai ta haifi da ba rai ko ya faɗo ya yi motsi ma dai bai kuka bai mutu to yanzu wannan ɗan ba zai gado ba ba za ga auliyani ko kuma liyani ya yi liyani da mace ya ji ya rantsi a kan ba ɗan shi ba ne yanzu wannan ɗan in ya faɗo duniya ba zai gaje shi ba shi ma ɗan da zai tashi babu gado tsakanin su da ɗan ka zardina haka nan mutum ya yi zina da mace to wannan matar in ta haifi da babu gado tsakanin su da wanda ya yi zina da ita tare takalubul adiyani sai sabawan addinai sai zama wannan musulmi ne wannan kafiri ne uba da ɗa to yanzu idan kafirin ya mutu musulmi ba zai gaje shi ba idan musulmi ya mutu ma kafirin ba zai gaje shi ba to a takaice wannan su ake cewa mawali ulmiras su ne a gigarsu ake cewa ish laka rizqun ish laka rizqun kaga ain na ish din nan shine adamul istilal شيم شيم شك في سبيل الموت را شين ركن زاي شين زنا قاب شين قتل عمد إيش لك رزق كو لام إن شين الآن كاب كما شين أين كفر وين أبو بابو كيتن دون ذاك سام يرى هنزل نعم آه وكل أشتاته أمدئاني وفي الإنان الأم ينصباني hukulka ce tawaman li'ani tagwayen li'ani idan aka zo raba gado a shika suna zaman shakikai ne yanzu misali mutum ne ya ce cikin matarsa ba na shi bane har ya kai suka je suka yi rantsuwa a kotu ai ka ga ya kore su ma gado tsakanin shi da wannan cikin ba to da aka zo haifan cikin sai aka haife shi sai aka haifi ƴaƴa biyu to yanzu wayannan ƴaƴa biyu ne tsakanin su za ka ce uwar su ɗaya uban su shakikai ne in ka ce to ya za ka ce uban su kai waye uban su ka ce muka sani amma ya ko su ai rantsewa ta yi ba su jiki ba saboda haka uwar su daya uban su daya kaddara in ɗaya ya mutu ɗaya zai gaji dan uwan shi a matsayin shakiki ne ba da ummi ko da abi ba amma wa fi zina idan a zina ta yi ta same su wannan kawai tagwaye yin sabani ne ummi za su danganci da uwa ne kawai ko tagwaye ne in dai na zina ne za mu ce kawai da umman ya uwa suka hada in ka ca to ai tagwaye ne sai mu ce to ai ba su da uban ma ban a ce uban su daya shi ko wancan na lihani in ka lura ai uwar su ta rantse ba zina ta yi ba saboda haka in muka ce uwar su ne uban su daya ka ce to waye uban sai mu ce muka sani to babu sai mu ce a babu waye uwar su ta rantse saboda haka su shaƙiƙai ne wa'annan kuma uban su Allah saka.
na birin jari ado malamai sun kidaye magada a maza wato a nan idan aka zo rabon gado Na'am.
jin rikicin da ake a rabon gado kawai ana barin abin a irin nan ne Na'am Maulana.
iya magada a maza ka haddace su iya magada a mata ka haddace su in an zo ana rikici ka san yawanci a kanana idan mutum ya mutu ba da ba jika ba uwa ba uba sai ga dangi an zo ana ta rikici ina da gado gari aka ce oh sai ka zo ka ce ku dakata sai ka ware maza ka ware mata sai ka ce kai da ka ce kana da gado kai wayen shi ne idan ya faɗa sai ka duba a cikin maza da suke gado yana ɗaya daga ciki in bai ɗaya daga ciki tun yanzu ka kore shi kawai inda dama ga sunan maza magada akwai ɗa ɗan ɗa uba uban uba ɗan uwa shaƙiƙi ɗan uwa liyabi ɗan uwa li'ummi ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ɗan ɗan uwa liyabi ammi shaƙiƙi ammi liyabi ɗan ammi shaƙiƙi ɗan ammi liyabi miji maulan ni'ima wayannan su ne kat magada a maza mata kuma goma ne akwai iya yar da uwa uwar uwa uwar uba yar uwa shakikiya yar uwa ni abiya yar uwa ni ummiya sai matar aure sai mola sun yi masu goma nan to yau din rikicin da za a yi in mutum shi namiji ne kan a ba shi gado sai ya zama yana ɗaya da cikin wayannan goma sha biyar idan mace ce sai tana cikin goma nan don so da yawa misali mutum ne zai mutu bai da kowa sai ƴaƴan ɗan uwan shi ai ana haka ya rasu ɗan uwan nashi ma ya riga shi amma akwai ƴaƴansa maza da mata banda su ba kowa sai aka ce ka zo ka yi rabon gado ka ga tunanin ka ne za ka ce to ki darajar su daya sai a yi zakarin su da sun sai sai mu ce in jiwa ba za a yi zakarin ba idan aka zo za a ce ke ya jami'a tsakaninku za ta ce da ubana da shi uwa ɗaya uba ɗaya tun da ɗan ɗan ɗan uwan shi ko kai ba na ce ce ni ma da ubana da shi uwa ɗaya uba ɗaya sai mu koma bangaren magada kaga akwai ɗa ɗan ɗa uba uban uba ɗan uwa shaƙiƙi ɗan uwa da abi ɗan uwa da ummi ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ɗan ɗan uwa da abi ya ce ammi shaƙiƙi ammi da abi ɗan ammi kaga ya ce ɗan ammi bangaren maza amma idan muka zo wajen mata ya yarda uwa uwar uwa uwar uba yar uwa shakikiya yar uwa jabiya yar uwa lumiya ba yar dan uwa babu yar baffa saboda haka yanzu kaga wayan ne ya'yan baffannin mazan ne kadai suke da gado ban da mata kadai mazan ne gashi uwar su da uban su daya amma kuma maza ne kadai suke da gado ban da mata to me zai cancanci wannan shine waɗannan abubuwa duk lokacin da za a yi rikici kawai ka rige magada a maza ka rige magada a mata wanda ya zo yake yana da gado sai ka karanta mar iya magada a mata din in tana ciki za ta yi gado ba ta ciki in yanzu ta tattara ta barbu shine yake walwayi suna filin jali addu magada a maza malamai sun lissafa cewa akwai ibnun da au ibni ibni akwai dan da abun akwai uba au jaddun akwai kaka uban uba wa mutalakul aki akwai dan uwa mutalaki ma'ana dan uwa shaqiqi dan uwa di abi dan uwa di ummi sannan wabunu akwai dan dan uwa ya ce amma lali ummi dan dan uwan banda li ummi kaga dan dan uwa shaqiqi dan dan uwa li abi sannan wal ammu akwai baffa shi ma ya ce lali ummi banda baffa li ummi kaga baffa shaqiqi baffa li abi wabunu sai dan baffa shaqiqi dan baffa li abi fadun sai ka kare tashi sannan wa zauju akwai miji wal mutiku akwai wanda ya yanta bawa mu nan ni'ima kaga wannan su goma sha biyar ɗin su ne kaɗai magana wani mu'assabu sai kuma abin asibantarwa shi zai gaji wannan murani mai nan ainihin baya wani mu'assabu bin nafsi kenan sai mai asibantarwa bin nafsi kai shi wani suwanu sannan ka zo bangaren mata ashirin magada mutum goma ne kacal a bangaren mata tusa da ake gidaya su za ka ji akwai bintun akwai ya wabinci mini akwai yar da wa ukutun akwai yar uwa mutlaka ma'ana yar uwa shaqiqiya li abiya li ummiya wa zawjatu akwai matar aure ummun akwai uwa wa jaddatun akwai kaka kaka kuma kala biyu ne akwai kaka ta wajen uwa da ta wajen uba mutika akwai kuma wacce ta yanta bawa za ta iya gadon wajen bawa to wannan a takaice a bangaren mata su ne kaɗai maza to idan ka gama sanin wannan sai ka zo wajen gadon idan aka zo aka bar magada ainihin nau'i nau'i kowa nawa zai ci shi ne yace sun war gurubun nisfi rubu'un sumunu sulusani sulusun summa sulusun fa'az to wannan baiti shi kadai ya gama da rabon gado gaba daya na'am dama yace sun war gurubun sannan rabe-raben gadon a nisfu akwai mai ce nisfi rubun akwai mai cin rubuni tumuni akwai mai cin tumuni sulusani akwai mai cin sulusani sulusun akwai mai cin sulusi sun masu dusun sannan akwai mai cin sudusi babu da bako iya waɗannan su ne kadai in dai za a yi rabon gado ne a kasa ba mutum to ba zai wuta ɗaya da cikin wannan. To, bannisfu rabi ɗin in an raba, rabon waye da zauji ana ba wa miji bila far'in idan matar shi ba ɗa ba jika. Kuma yadda Allah yake cewa mai wala kun nisfu ma taraka azuwa dukun. Ko? Wa durbintan haka nan ka ƙaro ƴar tsatso idan mutum yana da ƴarsa ta cikin shi guda ɗaya baban da ya mutu ita kadai za a ba ta rabin dukiya. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذه الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف kaga an samu yakin da suke su bigo ka binta ibni kamar yarda yarda tana da wani yani in babu yarda in babu yani mun samu ku ba wa ukutin haka nan akwai yar uwa tana ce rabi yar uwar nan ko shagiya ko liabiya amma lalil ummi lalil ummin amma banda yar uwa li ummiya yar uwa li ummiya ba za a ba ta ainihin nisbi ba sai dai a ba ta sudusi kaga shi kuma can a ƙarshe yana cewa ilin kun halaka nesa da wuladun walau hukutun teme balani saboda haka yan uwa suna ce nisi shakikiya ko da abiya kaga masu ce nisi sun kare a baikin miji yan tsatso yan da yar uwa shaƙiƙiya yar uwa ne an biya kaga mun gama da masu cin nisi wa rubu li zawji ma alfarqi laha haka nan rubu'i a kasa dukiya gida hudu a ɗauki kashi ɗaya li zauji rabon miji ne ma alfarqi laha tare da ɗa idan matarsa tana da ɗa ko ɗan ɗa shi ne yake cewa me a wani kun nisi ma da karuwa kun in lalli kun da kuma wadan fa in ka in lalli kun da kun da ko fa in kana da kun da waladun wala kuma rubu kaga rubi'i za ba wa miji idan akwai ɗa ko ɗan ɗa wa huwa laha kuma wannan rubu'in shi za ba wa matar aure ma faƙiɗi tare da rashin ɗa ko ɗan ɗa min ba'aliya daga mijinta wala hunna rubu ma tarattum in lam yakun lakum wala ko to wasu munu tumuni kuma lizaujaki shi za ba matan aure matar aure ko ɗaya ce ko biyu ne ko uku ne ko hudu ne wannan tumunin shi za ka san shi za ka kankira musu ma'ahu in suna tare da ɗan mamaci a ni bil bari ya ce abin da nake nufi da wannan bari ya ce din al'aulad in akwai yaya ko hulzan ibni ko akwai ɗan da misali mijinsu yana da ɗa ko ɗan da ko ba ɗan su bane gaba ɗaya in dai yana da ɗa ko ɗan da matan shi za a kasa dukiya takwas ne a ba su ainihin kashi ɗaya wasu sani haka nan ana kasa dukiya kashi uku a ɗauki kashi biyu lillati ta addadat a ba wanda suka ƙididdigu min malla nisfu daga wanda suke da rabin dukiya idan fara da ɗin ta kaɗai ta yanzu misali bangaren masu cin nisfi ai mun ce akwai ƴar tsatso akwai ƴar da akwai ƴar uwa shaƙiƙi akwai uwa biya ko to wa'annan kowace ita kaɗai ce za ta ci rabi in sun kai biyu ko biye da biyu za su ci sulusani ko a jinsa tarbiyyar zuwan zai bayan kuma islam ko kasna dani wadda wadda su bisa mata can kuma da yake idan ruwan halaka da ya salam wani nuna hudun sai ya ce bayan kana kasna dani ka da wadda su bisa mata raka to kaga su misani wacce duk in ita kadai ce za ta ci rabi idan sun kai biyu ko fiye da biyu za a ɗauki ainihin su misani biyu cikin uku ne a ba mun gama da biyu cikin uku cikin ko sai kuma wasu rusu ɗaya cikin uku shi kuma fardu ummihi rabon mamar mamaci ne ma faɗaɗi tare da ainihin rashin matsari faɗaɗi ma faɗaɗi tare da rashin maza da an abin da ya dafa kan ɗan uwa ko faɗaɗi wulli kuma ba mu da yanzu misali mutum da ya mutu ba ɗa ba jika kuma yan uwansa ma ba su kai biyu ba ya bar dan uwa guda ɗaya ko bai da yan uwa to yanzu uwarsa za ka sa dukiya gida uku ne a bata ɗaya Allah ya ce wa wani sauru a bawahu bai ummi sulusu amma idan yana da yan uwa bai kana da wani kotun ya ce fa yomi sudus kaga shi yasa ya ce idan babu yan uwan da ya wuce ɗaya sannan ba ɗa ba jika wa shi sulusi ɗaya cikin uku shi ake bayarwa ne jam'in yin bane ummi yan uwa uwa ɗaya idan suka yawa suka wuce biyu sai a ce a dunkule su a ba su ainihin sulusi yana cewa wa in kana rajulun يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس ya ce bayan kanu aksar min zalika wa hum shuraka fi sulusi ka shi ina wa huwa jam'i min bani ummi taron ƴaƴan uwa sun kai biyu ko fiye da biyu to sai a ɗauki ayyan sulusi a ba su gane wannan ana in sun ɗaukaka min wayili daga ɗaya an far'in kuma suka ainihin wafinta daga reshe ma'ana ba da ba jika au asalin haka nan ba uba ba kaka don su yin wani mai ba sa gado tare da yaya ba sa gado tare da uba ko kaka ko kaka ne yake raye ya tsare mai ba za su ci ba sannan wasu dusu ɗaya cikin shida shi kuma lil'abdi ana ba uba wal'ummi ana ba uwa in guji da farkon in an samu ɗa ko ɗan ɗa ko wani abawai da kulli wahidin minhum sudusu in kana da walad kaga akwai da ko dan da ko baban shi da maman shi ko ke sai a ba su ɗaya cikin shida ɗaya cikin shida ka jaddi kaman kaka ba baba amma kakan shi yana raye to kaka shi ma za ka sa shi a ba shi ɗaya wa bani ummin haka nan dan uwa li ummi mun fari da ya kadaita dan uwa li ummi shi kadai ne shi ma za ka san dukiya shida sai a bashi daya ka binti ibini kamar yarda inda bintin wahida yayin da aka samu yarsa guda daya ga yarsa guda ɗaya ga kuma ainihin jikan shi wannan jikan za a ba ta ɗaya cikin shi an hukukin abin ko ga yan uwa uba ɗaya ma shaƙiƙacin tare da shaƙiƙiya za a idara ta da du tun da shaƙiƙiyar ɗaya ce da abiya za a ba ta sulusi shi ake cewa tamamin sulusi kowane ummin kuma shi wannan ɗaya cikin shidan kowane ummin ummi shi ake ba wa kaka uwar uwa ko ummin abin ko uwar uba wabin da sawi in suka daidaita ga uwa ga uwa a shirin ka tare ta su wani guda zubi ka tsare ainihin ta nesa idan akwai ta kusa. In asibi na hudu, asibi yana da damar kwashe dukiya in ya kaɗaita, babbar dukunsa, rabon mata maza kuma, bisu nasibai zakarin kunsa, shi ne rabin rabo biyu, rabon namiji da rabin rabo mace. Na, sai ana? Kun ci gaba. ya ce babin wasiyati babin wasiya ya ce wa kullum musin wa kullum musin da biyan cnc auza da biyi sa'i an sulusi wa kullum musin dukkan wanda ya wasiya limriyin ga wani mutum jikin sima abokin gado zai gado kuma ya wasiyan ya wuta ba shi kaza au zalabi in za yi an sulusi ko kuma abin da ya wasiya a bayan ya wuce sulusi to a cizu ka halarta abin da ya dinna in amda wa kullum warsa idan tun magada sun zarta sun yarda shi kenan amma abdihu in raduhu idan suka iya da su rage shi kenan ka fata inda annabi ya ce la wasiyata liwarisi sannan nan kuma wani aka wasiya ma in ya wuce sulusi wasiyan da ya wuce sulusi za a yi illa sulusa sai dai wannan sulusin kan dole za a tabbatar da shi a matsayin wasiya babu na ji wa kamun wata farisa babin hajji da kuma hukunce-hukunce mabambanta wala dubin ittabi wa zari nabi min gairi rabin inda amnil harbi haji na bulala idan bulala ya kama mutum zamar bulala ya ce ka yi haji in ka zo duka idan ka da kibin asabi ka faɗa wanzari da baya duk lokacin da za a mutum bulala ba a so a bugi fuskan shi ko a bugi wani waje kawai a bar bulalan a baya da ka faɗa. min ga yadda rabin ba tare da an ɗaure shi ba inda amni larabi in ya amince wa kudu in dai ba zai ruga abu da wato kar a ɗaure shi kawai a mar bulalan girgije ya tafi. wanzarbu mutadilun kuma an zo ba dukan da za a bar madaidaicin duka ba za ka dage da karfi ba kuma ba za ka bar irin bulala kamar yaro karfi ba bisaurin mutadil kuma bulalan ma a samu bulala madaidaici ba irin katuwar dore na ɗin nan ba ba kuma irin bulala na roba ba a samu bulala ne madaidaici Rujalisun mujarradun limaye haka nan zai zauna an zamar bulala ɗin a ya zama yana zaune mujarradun kuma za a tuɗe shi limaye daga duk inda yake halatta wani ya gani za a tuɗe shi kaga in namiji ne kawai za a samar wando zuwa cibiya sai a tuɗe bayan a daka. wa haka zan unsa haka nan in mace ce ma amma in mace ce wajen sitiran wajen ka ƙara mata sitira na wajibi mace ce za a mata bulala ta sassako kayan ado kayan waye-waye ana zuwa duk sai a tuɗe gaba ɗaya a ce ta sa kaya shar-shar wanda zai rufe al'auranta kawai ya rufe kuma jikinta sannan mace ce za a mata bulala fi kubbatin alaramatin alaramatin mustaka sai a samu kwando a ce ba shi akan toka a zuba ruwa sannan sai ta zauna a kai saboda mace ba a maki ta tsalla fitsari kaga ta yi fitsari ma dama gurin akwai kwando kuma ciki akwai ruwa ka da za da ni haka nan za mu ta hanni sai a ruwa wata kafiri da haka wa azara al-qadi bi mayra al-qadi yana da damar yayi ta'ziri mutum ne ya yi laifin da ba a wani haddi a wannan laifin ba to alkali yana da damar yin tasiri bi ma yara da abin da yake ganin shi ya kamata kama a ta a ranar fi kamar yadda ya zo bisa rai ma aka kashe rai ba matsala wa an haddi ko kuma na ma abin da alkali zai na tasiri ya wuce haddi shi ma sai ce ba matsala in ya ga aka fuskula wani zumanin imamu amma imam zai biya bi taziri cikin taziri da zai yi annabsa zai biya rai fil jahili idan da ainihin jahilci ne har ya kai zuwa ga rai to zai biya ainihin wannan rai awi ta asiri ko kuma ya taƙaita ne wajen haƙƙin har aka ainihin kashe wanda za mu haƙƙi to a nan ma dole sai an biya biya ka za ta bi mun jahilin haka nan likita jahili bai iya aikin likita ba ya je fede wani ya mutu sai ya biya auren zara ta asiru ko kuma takaitawan kula ne ya bayyana har ya kai ga ya kisan rai sai ya biya auren zan walla yutabar ko izinin wanda ba lura da idan shi likita idan zai fi da ai dole sai an sa hannu an yadda lokacin da za su hannun dole sai ka tambayi wanda zai sa hannun wayan shi ne amma an kai da izinin mallayu tamar wanda ba a lura da izinin shi kamar ya zo ne a kashi a mutum da zamar aiki kace to kai wayan shi ne ka sa hannu sai ce ni makwabcin shi ne wako ya ce kanin abokina ne to irin wannan ya sa hannu kai aiki aka wuce sai ka biya au a jajen nara ko mutum ya hura wuta gari asabar iska tana gudu kawai sai goro wuta iska ta ɗauki wutar da ta je ta kone kaya mutane su ya biya. Hausar lausbu'an ko ya zare ainihin yatsan shi da ƙarfi fasin nan kala'at sai ya zuwa da wani mutum suna faɗa ne sai wuce ya cije shi shi kuma daga ya bugi hannun shi sai ya zuwa da wani mutum sai ya biya shi hakurin sa. تدمير إسلام الجواب الواجبي من سائق أو قائد أو راكب yace biya na dabbobi idan sai barna biyan da za a wajabta mai dabba ya biya min sa'ikin shi ne wanda ya koro dabba au ka'idin ko wanda ya jawo dabba au rakibin ko wanda yake ai akan dabba ya sa ta je ta yi barna wannan sai ya biya amma islamu wa min gari fili mahadar abin da dabba ta yi barna ba tare da wani ne ya sa ta ba kamar yanzu misali sa ne yana wucewa kawai sai ya ceci wani ko ya fito wani ko ya wani abu ba tare da wani ne ya koro shi na wani ne ya saka shi ba yanzu wannan abin da ya ce ai dabba ne ya tafi a banza ba za biya ba illa bilaini sai nan da daddare ne aka saki dabbobi suka je gona ko suka je gidan mutane su yi barna wanda manu mustakar yanzu biya ya tabbata tun da daure dabba da daddare ai hakkin da dabba ne wadun minan ra'i an ainihin tilasta biyan arra'i mai kiwo idan kanar mahu na haran idan dabbobin suna tare shi da tare da shi da rana da rana yana tare da dabbobin shi yake kiwon su kawai sai ya kora su in sara kurban mazra'a sai ya kiwo kusa da gona har dabbobin suka shiga gonan sai barna a kama shi sai ya biya kuma biyan ba mai dabbobin ba mai kiwon shi zai biya tun da shi ne kasu in karnatar mahalufa a gani ko in karnatar mahaluka idan mutum ya samar da wani wanda zai halaka man kad amkana wanda zai yi gare shi in nafsin na kamar rai aw malin ko dukiya ya kyauta wa kanshi wa illa zamina idan ko ya tsaka kura siyariya zaka wuce ne ga wani makawo ga rijiya to dole ne ka kawar da shi an ko baka kawar da shi ba kana gani ya fada rijiyar ya mutu sai kariyar biyu haka nan dukiyar mutane ne ga wuta ko ga barayi ko ga wani barna kai kuma za ka iya tsirar da dukiyar nan daga wannan abin da ainihin ta so dukiyar sai ka ƙi ka bari dukiyar mutane lalace sai kariya ka sayi bilfabili kamar mutumin da yake da sauran abinci in mutajin ga mabukaci ga shi nan yana yunwa kamar zai mutu kai kuma ka ci ka koshi ya rage to yanzu a nan wajibi ne ka bashi na amma haka zance yake idan ya bashi to da da wani kimatu idan ya samu dole zai biya shi kima abincin shi illa fil adami sai dai idan bashi da shi shi mai jin yunwa ya ga yarin da bashi da shi sannan kuma kai kana da shi ya ragu to yanzu a nan dole ne ka bashi kuma in ka bashi ma ba zai biya ba in ko ka sake kana shi shari'a ta yadda ya kwata magarin kwacen ko kashe kai ba zai biya ba man baka shay'an duk mutumin ya samo wani abu min kalisin da kaman farawo farawo ne ya yi sata bibida sai ya je biya kuɗi na fansan wannan abin ya karbo a wajen farawo to lam yulahu maulahu ba za ba mai kawo ba illa bibida sai da kuɗi ne ga misali an yi satar mota ne a garin nan shi sai ga motar Niger ko Abuja ga barayin yana gani amma ba yadda za a iya kama su sai ya lallaba su ya san motar mai tsada ce ya ce da Allah wannan motar kan na san da ita dan Allah ku taimaka in ba ku wani abu da kuma ni sai suka ce a to nawa zaka bayar ya ce zai bada dubu ɗari ga shaidu suna gani ya bada dubu ɗari ya karɓo dan bai bada wannan kuɗin ba mutum bai karɓa ba sai ya bayar ya karɓo to yanzu a nan in ya zo da shi tunda kuma kun san ba shi ya sata ba ya biya kuɗi ne ya karɓo mai shi to yanzu ba za a ba da shi ba illa bin fida dole sai ya biya shi wannan kuɗin jiya. amma shi ma in ya nemi riba ba za a bar shi ba ya dama ya kwanto ne don ya kawo mai shi. a in baka wani gairi kasi mulki ba amma in ya siyo ya fanso ba dan ya mallaka ba ya fanso dan ya kawo mai shi aula ko kuwa in ya fanso dan ya mallaka ne kaga shi ma ainihi ɗaya ne da cikin barayi mota ce ta miliyan ɗaya aka sace kawai ya ganta za su yi gwanjo ko za su yi arha kawai sai suka sai mata dubu ɗari to yanzu a nan in ya zo da ita aka gani ba mai janin ya kulle rabihi kyauta za a kwace a ba mu tunda ai dama shi ma ya siyo ne ba dai ya ba ne shi ba dai